أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين ashirin da biyar ne ko da hudu ashirin da shida ko? to yau ashirin da shida ga watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma shi ne ya yi daidai da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir masallacin da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano muna karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar shehu malami shehu usman dan fodiyo rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na 25 a darasinmu na 24 mun yi karatu ne akan abin da ya shafi masallatai ko masallaci al'amuran da suke da alaƙa da masallaci a dunkule shehu usman dan fodiyo ya ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da al'amarin da ya shafi ainihin masallaci shine kada dukkan wanda ya shigo masallaci ya shagaltu a cikin masallaci da wani abu ba ibada ba ya zama da ka shigo masallaci to ya zama to za ka shagaltu ne kai tsaye da ibada abinda ya shafi sallah ko ainihin wato karatun alkur'ani ko zikiri ko kuma wato koyar da ilimi ko kuma sauraron wa'azi malam ya bude da ayan nan cikin suratul tauba inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin ya sake karawa gaba cikin suratul nur ya kawo ayan nan karkashin fadin Allah ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة zuwa ƙarshen aya waɗannan ayoyi guda biyu a cikinsu mun ji makasudin masallaci ko kuma manufar gina masallatai da kuma abubuwan da ake so a shagaltu da su a cikin masallatai a cikin waɗannan ayoyi guda biyu bisa ga abin da muka karanta na waɗannan ayoyi kenan baya dacewa ga bawa ya shiga masallaci kuma a ganshi ya shagaltu da wani abu ba ibada ba ya zo cikin wani hadisi duk da bai tabbata ba ta fuskar isnadi kamar yadda muka karanta satin da ya gabata man qa'ada fil masjid faqad zara Allah ta'ala wa haqqan 'ala al-mazuri ikrama za'iri ko ikramu za'iri ma'ana duk wanda ya zo masallaci ya zauna to ya kawo Allah ziyara ne to kuma ya dace ga wanda aka kawo ziyara ya girmama bakonsa da ya kawo masa ziyara sannan mun karanta wasu daga cikin ladubban masallaci na daga cikin ladabin masallaci shiga masallaci da kafar dama na daga cikin kuma ladabin masallaci in mutum zai fita ya fita da kafar hagu har wa yau malam ya karantar da mu karkashin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato zikirin shiga masallaci da kuma zikirin da ake yi idan za a fita daga masallaci yana daga cikin ladabin da ya shafi masallaci idan ka taho masallaci ka taho cikin nutsuwa ka taho cikin kwanciyar hankali ba tare da gudu ba ba tare da hanzari mai yawa ba wanda zai fitar da nutsuwa a tare da kai a ƙarƙashin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ataytumus salata fala ta'tuha wa antum tas'aun wa tuha wa alaikumus sakina fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimu wannan a dunkule shi ne darasin da muka karanta a satin da ya gabata ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala albida'u fil masajid yau kuma malam yace zai yi bayani ne akan bid'o'in da ake yi a cikin masallatai sai mu kasa kunnuwa mu ji dan mu ga masallatanmu mun tsarkake su daga irin waɗannan bid'o'i mun yi ƙoƙarin kuma raya su da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam ما لا يتي وأما ما أحدثه الناس في هذا الباب الذي هو باب أمور المساجد ما لا يتي أما دنغني دا إرن أبوبوان دا متاني سكا كركرا أولنا بادي معنا باب نيشاف الأمر مسلاتي فمن ذلك yana daga cikin irin wannan bid'o'in iktaruha fil mahallati wahida yawaita masallatai a unguwa daya to yawaita masallatai a unguwa ɗaya ba tare da bukata ce ta bayu zuwa ga haka ba nan an yi masallaci kana dan matsawa can gaba zuwa ga an sake wannan masallacin ana dan ƙara matsawa kuma ganin masallaci kana yin baya nan ga masallaci ta ko ina masallatai kuma ya zamanto a rasa guda ɗaya kwakwara da za a raya duk inda ka shiga sai ga sahu ɗaya sahu ɗaya da rabi ko rabin sahu ko mutum hudu a bayan liman to yawaitar masallaci ba tare da wato bukata ce ta sa aka yawaita din ba kawai gasa ce ta suwa da suna da masallaci mu ma sai mun gina unguwar mu akwai masallaci ko layin mu akwai masallaci su ma ya san cewa layin su sun gina masallaci ba yayin sun dinga zagayowa masallacin bayan su ba ya zaman to an mai da abin gasa amma idan bukatuwa ce yawan al'umma ta yadda masallaci ɗaya yayi wa al'ummar unguwar kaɗan masallaci biyu ya yi wa unguwar kaɗan masallaci uku ya yi musu kaɗan sai aka buƙaci a yawaita masallacin gwargwadon buƙatun mutanen gurin to wannan komai yawan masallatan tunda akwai yawan jama'a waɗanda za su raya masallacin wannan babu babu laifi amma raya masalla ko gina masallaci kawai dan dai ko kuma kawai yanda masu kuɗin mu suke yi ba sa duba buƙatar da ake da ita mutum yana da wadata maimakon ya duba ga wani masallaci a gurin ana da shi kila ana buƙatar faɗaɗa shi to kaga faɗaɗawar zai fi fa'ida duk da cewa yawanci shi mai kuɗi da ya tashi kawai in dai Allah ya sa masa san addini za ga ba abin da yake so ya sai masallaci ba tare da lura da buƙatar gurin da zai yi masallacin ba kila gurin da zai masallacin makaranta ake buƙata saboda akwai masallaci a gurin to kaga abin da ya fi dacewa duk da cewa shi in ya tashi tun da ya nemo kuɗinsa ba shawara yake so ku ba shi ba masallaci yake so yi kawai don haka ba don haka ba sai a ce masa to alaji tun daga masallaci makaranta ake bukata ko ka tsora ta sama ko kuma ka sai wani filin ko wani gidan ka rushe kai makaranta kusa da masallaci kaga abu biyu ya haɗu ga makaranta a yi koya wa mutane yadda za su yi sallah a koya musu ladabin zuwa masallaci sannan su shiga masallaci su yi sallah wani gurin kuma za a ga akwai makaranta akwai masallaci kila kuma wakafin da zai rike masallacin ne babu kullum sai an yi kayya kayya idan fanka ta lalace sai an yi ta ya za a yi in ban daki ya cika ko wani abu ya lalace sai an abin nan kila maintenance shine abin da masallaci ke bukata ba gina wani ba maimakon ai ta gina su ba maintenance duk inda ka je sai ka duk yana ta lalata shimfiɗa ta lalace kullum sai masallacin za a sa fetur sai an roki mutane masallaci Allah jama'a a tattara kuɗi fa ya kamata ba mai a cikin generator wakila wani kuma sai ya sai wasu wani gida sai ya gina shaguna shagunan kawai sai ya basu su kuma wakafi ne na wannan masallacin abinda yawanci har yanzu ba a waye a kansa ba kenan sai ka gina wakafi duk abin da ya shafi wannan masallacin kama daga biyan masu sharan masallaci ne a kama daga abin da ya shafi lasbika ta lalace a injin janareto ya lalace a wata fanka ta lalace a wani gyara ya tashi a allowances ne kila ake dan ba masu kula da gurin to duk ga wani wakafi nan a daina bara kullum kada masallaci ya zamanto ana ta maula ga wannan wakafin ya rike masallaci kila kuma a'a bukatar gurin ma ba ma ruwa ban ɗaki sai ka ga masallaci yana nema ya gagar shigowa a yi sallah cikin nutsuwa saboda ban ɗakunan babu wadataccen ruwa rashin wadataccen ruwan sai ya sa sai ka ga wari da abubuwa suna abin nan yanzu akwai hatta manyan masallaci na juma'a za ka ga akwai irin wannan matsalar in kana shiga yi cikafi za ka yi ta gani irin wannan matsalar sai ga ga masallaci ya kai masallaci amma ban ɗaki ba zai shigo ba ya cika ba haya har tana ambaliya tana fitowa sai liman ya yi ta faman jan hankalin mutane a taimaka fi banɗaki ya cika ana ta to inda masu kuɗi za su gane irin wannan maimakon a yi masallaci nan a ɗan shakwana nan a yi wani masallacin can baya a yi wani masallacin can a yi masallaci tare da cewa ba buƙatar masallaci ce a area gurin ba to da sai a dinga yin irin waɗannan abubuwan kila sai ya zo ya gina bohol a gurin tunda matsalar da gurin yake buƙatar wato matsalar gurin rashin ruwa ne sai a gina bohol a gurin to amma za ga duk wanda ya tashi masallaci su ma matasa duk wanda suka dan tashi suna dan majalisi a kofar gida to su ma so suke ji masallaci a gurin to wannan sai sa kawai sai zaman to masallaci kamar gasa gasa kamar dai wani abu dai sai ka rasa inda aka dosa dan haka yawaitar masallaci ba tare da bukata ba bid'a ne shine kai tsaye bayanin da dan fodiyo yake so ya koya ma ya karantar da kai yau yawaitar masallaci a guri guda ba tare da bukata ce ta bukatar da mutane zuwa yawaitar masallatan ba mece ce bukatar shine masallatan da suke gurin sun yi wa mutanen gurin kaɗan kamar yawanci in ba irin yanzu da aka samu babban masallaci irin wannan ba kila in ka je wani masallacin zai ga bai fi sahu biyar ba a masallacin kuma kowane sahu kila bai fiye ci mutum goma ba kaga ya faɗin masallacin mutum hamsin zai ci to sai aga wannan masallacin yayi kaɗan kuma babu wata hanya da za a faɗaɗa shi to sai aka dan sake yin wani can dan nan in ya ci mutum hamsin to kuma a sake yin wani can wanda zai ci mutum ɗari ko mutum hamsin sai bukata haka ya zama to duk inda kawo zaka ga ko ina ba sha Allah ana cika shi a raya shi da ibada to wannan shine abin da Allah yake bukata ba ginin ba ina fata an gane shi yasa shehu Usman dan Fodiyo yace yana daga cikin bid'o'i iktaruha yawaita masallatai fil mahallatil wahida unguwa daya ko masallacin juma'a yanzu za ka yarda da ni akan wannan yanzu a garin nan masallacin juma'a nawa ne ga wannan wani za ga hanya ce kawai ta raba ga kuma wani can yanzu bukata ce ta sa aka yi wannan ko kuma san rai ga masallaci a nan na juma'a wani lokaci nan suna kokar nan suna hudu ba can suna furu hudu ba sautin can yana shiga na nan na nan wani lokaci ma raddi ake wa juna wannan yau in ya tabbatar wancan shi kuma ya kore sati mai zuwa ga masallaci nan na juma'a in da maslaha ake nema da kuma addini aka nufa sai a tafi ina ne wani guri sabuwar unguwa wadda gashi unguwar ta fara haɓaka amma ba su da masallacin juma'a sai sun yi doguwar tafiya sai a je can kai da kake da sha'awar ka gina masallaci ko kuma to kake a jagorantar da kai ka zama liman sai ka jagoranci alajin da zai gina masallacin ka ce a je can a gina amma ga masallacin juma'a nan kuma hanya ta raba kuma ga wani masallacin juma'a nan to za ka je yau game da irin wannan matsalolin malam yau zai mana bayani dan fodiyo za ka ji maganganun da zai kawo maka wato game da irin wa'annan matsalolin kuma in aka samu irin wannan kai yanzu ka zo ga masallaci kuma ba bukata an zo an yi wani masallaci in ka tashi a ina za ka yi sallah har wannan sai da malamai suka yi sabani shin in kai sallah annabiyin ta yi ko ba ta yi ba za ka ji yake cewa wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya bid'a ce maka ruhiya yawaitar masallaci a unguwa guda ba tare da bukata ba ina sa sharadin ba tare da bukata ba dan kawai wani zai ce na hana gina masallaci kuma ni ma kaji fasja nake ina fasara dan bodiyo ne yake bayani to wa qad warada anna min ashratis sa'a shehu usman dan bodiyo yace ya zo a cikin littafin madkhal na ibn al-hajj ibn al-hajj ya kawo wani hadisi yace wa qad warada hadisi ya zo anna min ashratis sa'ati yana daga alamomin tashin alkiyama kasaratul masajid yawaita masallatai yawaitar masallatai alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kaga dama alamomin sake bayyana suke ta yi shi yasa duk wannan karatun da ake ta yi wannan baya hana mutane su ta yawaita masallatai saboda yana cikin asharatu sa'a alama ce cikin alamomin tashin alkiyama da yawaita masallatai da kuma kawata masallatai a kashe wa masallaci kudin da ba shi ke bukata ba shi masallaci so yake a kashe masa wato lokaci da ibada a raya shi ba a zo a yi ta manne-manne da liƙe-liƙe a cika shi da kayan alatu kuma ba a iya raya shi da ibada wanda wannan kudin kuma in aka yi ajiye su za a iya yin wasu abubuwan muhimmai na masalahar al'umma ko na masalahar shi kansa masallacin to da haka zakarafatul masajid kawata masallaci ai te musu kwalliya ai te musu ado ya zama gasa na nan ai wallahi na unguwan mu masallacin zuwa mu yafi naku kyau masallacin kamsu salawat din wallahi ya ginu kai duk unguwan nan ko duk garin nan ko duk local government din nan babu masallacin da ya ginu irin masallacin mu ka je ka ga irin yanda aka yi kaza an yi doguwar hasumiya guda kaza an yi kaza an yi kaza an kakkashe kuɗi a abin da yake ba shi bane ake da bukata na fata an gane yau hakurin sai ai karatun sai an yi hakuri yau kenan wa ƙillatar musalli na fiha da kuma ƙarancin masallata ga yawan masallatai ga kuma ƙarancin masu sallah amma idan yawan masallata ne yasa aka yawaita masallatan madalla da waɗannan masallatai da haka yana cikin ashiratu sa'a a yawaita masallatai kuma a ƙaranta raya su da sallah قال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالى يفر أتكل لتافنسا يتي وقد كانوا يكرهون كثرة المساجد في المحلة الواحدة يتي لليك مالمي سنكرها انت يويت مسلاتي أنقوا لها أنقوا لها أي مسلاتي ديوا مالمي سنكرها انت هكا ورويا الرويت أن أنس بن مالك Anas ɗan Malik rahimahullah lamma da khalal basara lokacin da ya shiga garin basara ja'ala kullama khata khudwatayn ra'a masjidan sai ya zama duk taku biyu sai ya ga masallaci da ya dan motsa sai ya ga wani masallaci nan yana ƙara motsa sai ya ga wani nan hannunsa na hagu da ya dan taba tafiya ba nisa sai ya ga masallaci Anas ɗan Malik ya ga garin basara ya cika da masallatai faqala sai ce ma hadhihi albid'a kaji ba dan ka san ita bid'a nan da kake kallanta ba inda shedan baya shiga ba inda baya shiga kallanta yake duk inda ya san za a siya yana kaiwa an fahimta duk inda ya san zai yi ciniki yana kai ta talla in ba da haka ba zai kace to kuma me kawo bid'a cikin gida masallatai Anas dan Malik da yayi taku cikin garin Basra sai ga masallaci yana ƙara matsa sai ga masallaci Anas dan Malik yake cewa ma hadhihi bid'a wannan kuma wace irin bid'a ce ashhadu laqad kanat alqabilatu bi asriha laysa fiha illa masjidun wahid yace wallahi na shaida ni na gani zaka samu kabila bi asriha gabaki dayanta laysa laha laysa fiha illa masjidun wahid a cikin kabilar gaba daya ba su da masallaci sai guda daya akwai hikima mai tarin yawa wajen haɗuwar al'umma guri daya su dinga sallah amma da ba tsari shi kenan da mun dan samu sabani da kai ni ma yau koma in ja jama'a ta kawai sai mu bude masallaci a can to wannan sabanin shi ma dinke shi sai ana haduwa kaga ga sahuna ga sahunka da ba ma magana to kuma ga sahun sallah ya hada gashi mun hada gaban Allah wana da wana da ba sa jituwa su wana da wana ba su da fahimta juna amma yanzu duk masallaci ɗakin kowa ne duk tun da masjid masjid ɗakin Allah ne dan kowa yana da alaka da masallaci amma damar da aka bayar kawai an bata ma rai ka ja ta ka kai ma ka buɗe naka shi yasa za ka ga to kuma inda aka samu farra kudin wannan yayi can wannan yayi can yaushe za a haɗu to shi yasa shi sai ainihin wato a malam Anas dan Malik yake cewa laqad kanat alqabilatu bi asriha yace wato zaka samu kabila gabaki ɗayan ta laysa fiha illa masjid wahid gaba ɗaya kabilan masallacin su guda ɗaya ne wa kana ahlul qabilati yace kai akan samu ma mutanen kabila ko kace mutanen unguwa yatanawabuna almasjida alwahida fil hayy min alahya a wasu unguwanni ma zaka iya samun wani masallacin wato saboda guda ɗaya ne kuma yayi wa mutane kaɗan za ka ga yantabuna wato abin da ake kira yatanawabuna munawaba shine wayannan in sun yi su kuma in sun gama sai kuma su fito sai wayannan su shigo su shine ya tanawabun ina fata an gane duk waɗannan in suka zo suka yi sallah kabila ce guda ɗaya amma masallacin su ɗaya ne da haka in an tashi saboda ya cika in an zo an idar da sallah waɗannan suka gama sai ya zamanto kullum sai an yi batch A and batch B wajen sallah waɗannan in sun gama waɗanda suka samu shiga batch A to su- kuma sai batch B su kuma sai su zo su kuma su tasu saboda masallacin ba zai ishe su ba yanzu kaga in dai har irin waɗannan wuraren Anas dan Malik yake reference da su to kaga in har akwai buƙatar a ƙara masallaci a irin wannan gurin ya kamata a ƙara inda har mutane saboda yawansu da kuma ƙarancin masallaci har sai an yi batch A and batch B na fata an gane انتهى وقال في المدخل أيضا بعد كلام ابن الحاج يا فدا cikin littafin madkhal bayan ya faɗi waccan magana ta Anas dan Malik yace waqtalafu malamai sun yi saɓani sun ƙaru juna sani fi ayyihi ma yusalli a cikin cewa akan me suka yi saɓani wai fi ayyihi ma yusalli shi mutum in yazo zai sallah ga masallaci kuma ga wani can an gina a wanne zai yi sallah idan tafaka masjidani fi mahallatin wahida idan masallatai biyu suka haɗu a guri ɗaya ga masallaci kuma ga wani can to yanzu kai mai sallah yanzu ba ruwanka da suwaye suka gina yanzu kai mai sallah wanne za ka yi sallah faminhum daga cikin malamai man ƙala ko wanda ya ce a ƙadamuha wanda ya riga da ɗaɗɗan a shi za ka yi sallah wanda aka fara ginawa shi za ka yi sallah a cikinsa وإليه ذهب أنس ابن مالك رحمه الله تعالى وأن شيني مذهب أنس أم مالك shi ra'ayin Anas dan Malik radiyallahu anhu idan ka zo ka tarar da masallatai guda biyu in kai bako ne tambayi wanne ne na farko a gurin tun daga masallaci ka dan yi taku biyu uku kuma ka ga wani masallaci can ko ga wani ta nan hannun hagu tsallakensa kuma ga wani hann- hannun ainihin dama wanne za ka yi sallah anas dan malik ya ce ka tambaya wanda aka riga gina a ciki za ka yi ba shi kaɗai ba wa gairuhu minas sahaba da kuma waninsa cikin sahabbai akwai masu wannan ra'ayin radiyallahu anhu wa qala malik imamu maliku imamu daril hijra yace wa kanu yujawizuna al masajid al muhdatha ila al masjid al atiq ya kas yace sun kasance magabata suna wuce masallatai waɗanda aka yi su daga baya zuwa ga tsofaffin masallatai wanda su aka fara yi kawai in suka fito cikin magabata mutum ya zo zai sallah sai ya bar masallacin da kila shine ma a kusa da shi sabon masallacin sai ya ki zuwa sai ya tafi wancan amma fa duk in an gina su bisa wancan son zuciyar in an gina shi sabon bisa wancan son zuciyar to shine suke wannan amma in bukata ce ta sa ga na da kuma wata bukata ta yawaitar mutane da kuma adadin masu sallah sun karu sai aka ga wancan yayi kadan aka ƙara yin wani kusa da shi ko kuma aka dan ƙara gaba aka ƙara yin wani to wannan kaga wannan matsala ta kau amma in ba a haka ba to idan su suka zo za su yi sallah ga wannan masallacin ga wani masjidi dirar an gina shi ne don ya kalubalanci wannan don ya zama kishiyar wannan don a rushe wannan don kar a raya wannan don a daina sallah a wannan ko a daina cika a wannan shi sa aka yi wancan to yanzu ka zo tsaya a nan wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai wa fi sharhi al-aqida ya zo a cikin littafin sharhi al-aqida qala suhunun wannan suna daga cikin manyan turakun malikiya suhunun yake cewa la ba'asa bi masjidin thanin babu laifi da gina masallaci na biyu fa likattarati ahliha saboda yawaitar mutanen gurin wa imaratihim iyahuma da kuma iya raya masallatan duka in ka je nan za ga kamar iya shi kaɗai ne masallacin unguwar in ka je wancan ma ya ga kamar shi kaɗai ne ake sallah a gurin kowanne ana raya shi to wannan wannan illar ta kau an fahimci karatun da kyau in aka samu wannan to illar ta kau wannan shine ra'ayin suhunun yace yake cewa shi ma sabon masallacin ko masallacin na biyu shi ma sallah a cikinsa za ta zama ba matsala in ya zamanto mutane ne suka yi yawa suka zamanto adadin da ake bukata wancan masallacin ba zai dauka ba sai aka sake gina wani ba nisa da wancan sai mutane su kuma sai wasu suke tsayawa a wannan da haka in ka je can za ga ana sallah yanda ya kamata a can nan ma ana sallah yanda ya kamata to wannan shubuhar ko wannan matsalar illar ta kau wa in qalla ahluha wa khifa ta'dilul awwal muni'u li'annahu dararun bayyin sai suhunun yake cewa wa in qalla ahluha amma idan ma'abota sallah ko ma'abota unguwar yan kaɗan ne wa'anda suke zuwa masallacin wannan guda ɗayan ya ishe su wa khifa ta'dilul awwal kuma sai aka ji tsoron kada a kiraya na farkon ka san mutane da son sabo saboda ga wancan shi kuma yana nema ya zama kango yana nema ya mutu daga liman sai ladan kowa ya gudu ya baro wancan ya tafi sabon masallaci to sai zama shi kuma ainihin wancan masallacin tunda masallaci ana so a raya shi to shi kuma wancan sai aka ga yana nema ya durkushe mutane ba sa raya shi muni'u suhunun ya ce to a hana waɗannan nabiyin wanda za su yi nabiyin a hana li'allahu dararun bayyin domin akwai cutarwa bayyananniya a nan ina fata an gane akwai cutarwa bayyananniya a nan me yasa saboda wancan na farkon shi kuma ya mutu ya durkushe sakamakon wannan Allahumma sai dai in masallaci ne wanda ya zamanto gashi yana masallaci amma ya ƙi amsa sunansa na masallaci ya zama gurin yada bidiyo'i da kyankyashe su sai mutane suka kauce suka tafi ga wani can wanda shi kullum ƙalan lahu ƙalan rasul ake cewa a kaga wannan ma wannan illar ta kau ina ba ta gane ai maganar wazi ko yawa ya zama to misali masallatan wancan din ga su duk da kai ka ɗauka baka san ni ba ban san ka ba a tasha muka haɗu nan can wani malanta aje ta zauna ka tsaya a ji
ka rike hannu a sallah ya ce wata rana in baya nan malam wane kai za ka yi sallah in baka nan malam wane ka ja sallah in malam wane baya nan kowa ya sallasa shi kadai kuma ya watso mutane fitila ya zazzara ido ko akwai mai bayani ne ina fata an gane to idan ya zama to masallacin ya zama akwai irin wannan matsalolin to kaga shi kuma amma wannan masallaci ne wanda ake kokarin raya addini ana raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki wancan shi ma sabon manufar iri ɗaya ce kuma sannan akwai wannan illolin dan me yasa za a gina wancan mafhum qala ibn rushd ibn rushd yace in kana thani shi ma ibn rushd ɗaya ne daga cikin turakun malikiya yace in kana thani yafuqu jama'atal awwal فإن ثبت قصد من بناه للإضرار هدم ويترك مزبلة هاي تاجي وانا قولن لا ابن رشد ابن رشد yake cewa idan nabiyin da aka gina shi ya fuku jama'atul awwal sai ya zamanto ya jama'arsa ta fi wancan na farkon cikar wannan ya fi cikar da wancan na farkon yake yi to yanzu sai a duba fa in sabata qasdu man banahu idan manufar waɗanda suka gina shi na biyun sun gina shi ne lil'idrar don cutarwa dama sun yi ne don su kashe wancan na farkon hudima shi na biyun a rushe shi shi sa ƙa'idar masallaci kamata a ce hukumomi don dai ba mu da wata hukuma da ta damu da addini yadda ya kamata da bibiyar irin waɗannan da haka dole duk lokacin da mutum zai gina masallacin ya sanar da hukuma inda hukumomi ne na addini yadda ya kamata suna bibiyar wannan to sai an duba wa'annan abubuwan na karatu kafin a bada dama a gina hudima ibn rushd ya ce in dai na farkon an ga yana na biyun yana cika sama da na farko kuma dama an gina shi ne dan a cutar da na farkon hudima ibn rushd ya ce a rushe shi wa yutraku mazbalatan to in an rushe ayyaya da filin ya ce a dinga zuba bola a bar shi kawai ya zama wajen zuba bola unguwa kila dama mutanen unguwa duk guraren da suke zuba bola babu wannan shine maganar ibn rushd wa in lam yathbut yace idan ko bai tabbata ba cewa an yi ne dan a cutar da na farkon amma kuma sai gashi ya danna na farkon har na farkon yana neman mutuwa turika khaliyan a bar shi empty kawai a kulle shi kawai sai a bari sai wani zamani wasu shekaru sun zo da aka ga akwai matsala bude shi sai a bude amma in an gano cewa da aka ainihin wato gina shi din ba a yi shi da niyyar cutar da na farkon ba an fahimta amma yanzu an gina shi daidai lokacin da babu bukatar gina shi to yanzu turika khaliyan sai a bashi empty malam yuhtaj ilaihi matukar bukatuwa bata kama zuwa ga a ci gaba da ibada a cikin sa bane kasaratin nasu saboda mutane sun ƙara yawa sabuwar unguwa ce dama zai a rufe shi kenan dama mutane ga kangwayen su nan ana ta zuwa ana gine-gine ran da gine-gine suka ƙara yi taruwa mutane suka ƙara yawa aka ga da bukata to dama ba ya kuma kirkiro wani sabon masallaci ba ko masallacin da dama ba bukata aka gina shi aka kulle yanzu sai a bude shi a ci gaba da ibada kullum musulunci so yake a dunkule kar a rarraba wa atasimu bi abdillahi jami'an wa la tafarraqu wa min zalika yanzu an gama magana game da bid'ar yawaitar masallatai ba gaira ba dalili amma in akwai gaira akwai dalili ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wa min zalika shehu Uthman dan Bodiyo yace yana daga cikin bid'a bastul furush shimfiɗa kafet Allah dan ka naɗe kafet ɗinka a ƙarfakan lau bastul furushi fiha yin shimfiɗu a cikin masallaci shimfiɗa shimfiɗa a masallaci wa huwa bid'atun makaruha wafil kharashi ya zo a cikin littafin kharashi ko kowa ya zubo mai ido wafil kharashi ya zo a cikin littafin kharashi yukrahu lil insan an karhanta ga mutum an yattakhidha lil masjid furushan yayi shimfiɗa a cikin masallaci ya jilisu alaihi wai dan ya zauna a kai me yasa li'annahu yunafil khushu'a wat tawadu'a fil masjid domin shimfiɗa shimfiɗa yana kore kushu'i a sallah yana kuma kore tawazu kai da ka zo gaban Allah ake so ka dirsina goshinka da hancinka a ƙasa kuma ya za ka zo ka sa tayil kuma ka zo ka sa kafet kuma kullum ka dinga sharewa kila wannan bidiyar a wancan lokacin ya na fil kushu'a amma yanzu dan kai sallah a kafin wani kusuri za ka hana ka na'am ka san wani lokaci wasu matsalolin suna iya amfani a wani lokaci su abin nan canja wani lokaci an fahimta a wancan lokacin kila saboda dama yawanci yanayin lokacin in ka duba kamar ƙauyuka in ka shiga in banda yanzu su ma da dai abubuwan sun canza za ga da ƙauye akwai wani masallaci da muka taɓa zuwa buɗe shi a gwarabjawa ɗanbata wasu shekaru can masallacin in ka je sai kafa ka ta kusa nutsewa cikin yashi ƙwaryen masallacin kamar nan haka yashi irin mai kyau mai hasken nan mai laushi aka zo aka zuba shi ne kafet ɗin da shi wannan ba zai yi na fil kushu a wata wazo a ɗin ba an fahimta haka su suke zuba a wannan lokacin haka ake yi amma kaga yanzu ba wani masallaci da zaka je ka tarar da haka dan haka yanzu sai an dubi illar idan har yanzu sanya shimfidu a masallaci yunafil khushu'a yana sa mutum ya zaman toye tunaninsa na kushu'i a sallah da nutsuwar da ake so ya samu a sallah kafir yana kawar da ita to kuma kushu'i a sallah shine lubbus sala ruhin sallah shine kushu'i shi yasa duk abin da zai kawar da zai hana mutum ya samu kusuri a sallah zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa aka ce karkata da sallah ga abinci an kawo kuma yunwa take ji karkata da sallah ga matsuwa kana jin bayan gari ko kana jin fitsari ka zo ka shiga cikin sallah kar kai sallah da wani abu da zai dauki hankalinka ko a gurin sallah ko a jikinka duk wannan duk wani abu za ga duk wayannan abubuwan da aka hana su an hana su ne saboda united khushu'a to idan ya tabbata cewa yanzu shimfiɗin da ake shimfiɗa a masallaci da gaskiyar suna hana kusuri in kuma suna cikin karatun yana nan bai tashi ba amma ya zama to normal yanzu saboda mu mun saba ma ba ma masallacin da zaka je ka tarar ba shimfiɗin kamar yadda da can kuma ba masallacin da zaka je ka tarar da shimfiɗin to kila a wannan lokacin duk masallacin da aka yi masa shimfiɗa kuma zai iya hana kusuri saboda duk sauran masallacin babu amma yanzu in ka ban nan ka shiga wancan ko a cikin ƙauyuka yanzu ka je ba masallacin da ba akalla babu siminti ba tabar ba akalla ya ko ina akwai shimfiɗa to sabo da ganin shimfiɗa duk inda ka je ma duk masallaci da na kamsu salawat da na juma'a duk akwai shimfiɗu a ciki to yanzu an saba in ga yana hana kusuri yanzu baya hana amma idan har yanzu illar tana nan shimfiɗa irin waɗannan ko kuma a samar da wasu masu kyalkyali ko masu wani zane ko masu wani abu na ɗaukan hankali da zai sa mutum yana sallah yana kallon shimfiɗa sallar zai sa ya samu rashin kushu'i a sallah to wannan karatun yana nan ina fata an gane ana so a samu kushu'i a sallah ana so a samu tawabu'u kaskantar da kai to shi kuma anan yana ganin cewa in dai zaka yi shimfiɗa to gaskiyar magana ba za ka samu kushu'i ba kuma ba za ka samu tawabu'u ba to amma in har ya tabbata za ka iya yin sallah a kan kafet ka yi sallah a kan tabarma ka yi sallah a kan tayil ka samu kushu'i a cikin sallar kuma ka samu tawazu a cikin sallar illa ta kau Allah ya sa kun fahimci karatu wa min dalika ittikhadu ittikhadul marawih fiha mala yace yana daga ciki bidoyin har wa yau wato riƙar almurawih a wancan lokacin mafici yanzu kuma fanka a dan zai nemo ga mala abdullahi jar kaga an an tashi zaka kwakwance fankoki ke da ittikhadul marawih abin da yake bada iska mafici ne fanka ce a AC ne duk gaba ɗaya yana cikin marawih to rikar wa'annan su ma a cikin masallaci wa huwa bid'atul makruha wannan ita ma bid'a ce a bakar hantawa wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj tumna'ul marawihu a hana fankoki da abun fifita idh ittikhadha fil masjid bid'atun domin rikar su a masallaci bid'a ne an fahimta ya salam ina fata an gane yanzu ya zami da fankoki shi ma yanzu za mu mu'amalance su irin mu'amalar shimfudu ko kuma ajiye wannan karatun za a yi kun yi shuru na'am an cire kushu'in shi ba da kyau to kaga ashe idan da wayannan abubuwan kore kushu'i suke to yanzu kuma suna samar da kushu'i domin yanzu aka ce masallacin nan an cika ba fankoki ba wanda zai salla cikin nutsuwa kila su a wancan lokutan masallatansu akwai manya-manyan wunduna akwai shum akwai bishiyoyi kila ma ba kofofi ba wunduna ma wani masallacin ma za ga saman ma ba a rufa ba da haka a kowane lokacin da za ka ga irin wannan yanayin ana cikinsa da haka ba bukatar kuma ka zo ka sa wani fanka ina fata an gane amma in har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin da ake tsananin zafi ma a sanya ya kar a yi sallah a bari aburi dubi sala mun karanta hadisin ko a bari gari ya danyi sanyi saboda a samu kushuyin an zo masallaci da haka yanzu rashin abin da zai bada iskar kuma a samu a yi sallar cikin nutsuwa shi ma zai gagara to kaga shi ma idan da wannan din yana kawar da kushu'i mutum yana sallah kuma ya dauki mafici yana ko shakka babu ba kushu'i kai kana sallah kuma zafi ya dan dame ka dauko mafici kusa da kai kana fifita ka shagaltu da fifita kuma kana sallah lalle akwai kore kushu'i amma yanzu ba kai kake fifita ba wata na'ura ce take fifita ka illar ina jin takau ita ma to isa na ce yau karatun ba wa min zalika yana daga cikin bid'a nasqul qur'ani rubuta alqur'ani ayatul kursi da amanar rasul da wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada da allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah zaka ta gani a wasu masallatan ko wal ilmu da kuma rubutun ilimi a kawo wata matsala ta ilimi a rubuta a bango ko kuma a kawo wani hadisi a rubuta a masalla a jikin bango wa huwa bid'atun makruha wannan rubutun da ake a cikin bango shi ma bid'a ce a bakar hantawa wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa qad mana'a ulama'una rahmatullahi alaihim haqiqa malaman mu Allah ya kara musu rahama sun hana naskhal ilm rubuta wata matsala ta ilimi ko wani hadisi fil masjid a masallaci wa naskhal qur'an da kuma rubuta alqur'ani in kana ala wajhi sabab in akwai dalilin da zai sa ayi haka fama baluka bi ghairihima ko bi ghairiha to kuma yaya idan ba dalilin in akwai dalilin da zai sa ayi hakan misali misali da za ga wasu masallatan sai a rubuta a gaban abin da sai a rubuta ikama ila ana kokarin a koyar da mutane yadda ake tada ikama an bayyanta dan wani lokaci za ga ana samun matsala wajen a ce mutum ya tada ikama kuma ya zo ga yana ta shiri ta da shirme a ciki to sai a rubuta ko a kafa wata takarda ta ikama to kaga wannan akwai sababin da ya sa kila aka rubuta a cikin bangon ko aka manne saboda mutane su koyi yadda ake ikama to an hana an akwai wannan sababin to in kuma ba sababin ba da sababin ma an ce kar ayi ina ga kuma ba sababin shine ma yake cewa idza kana ala wajhi sabab in ya zama akwai sababi fa ma baluka bi ghairiha to kuma ina kuma in babu sababin ina fata an gane ko kuma fa ma baluka wato idza kana ala wajhi sabab in ya kasance akwai sababin da yasa ayi haka fa ma baluka bi ghairihima to kuma ina ga in ba bigairihima in ba ƙur'anin ko hadisi ko wata matsala ta ilimi aka rubuta ba ba shi ne bigairihima ɗin ƙur'anin ma an ce ka a rubuta wadda wani hadisi da ya ba da sha'awa ake ganin zai ja hankalin mutane a rubuta shi a bango shi ma an ce kar a rubuta to ina ga kuma wani abu wanda ba ƙur'ani ba ko kuma ba hadisi ba shi kuma a rubuta shi a bango shi ne fama baluka bigairihima wa min zalika yana daga cikin wannan bid'a ta'alimus sibyani fiha koyar da yara ƙanana a cikin masallaci amma in sun kai sun tamyiz kaga ba matsala sun kai irin shekara bakwai din nan suna da hankali da wayo amma yan yara yan kuci kuci a zuwa sasa a masallaci wani yana jin fitsari ma wani yana bacci ya saki fitsari a nan wani ma bayan gari ba ciya zai yana ji ba kawai a nan zai sai kawai a ga ya riga ya sake shi kawai wa huwa bid'atun makruha shi ma bid'a ce a bakar hantawa wa fil kharashi yukrahu ta'limu sibyan an karhanta karantar da kananan yara fil masjidi a cikin masallaci qur'anan aw gaira alqur'ani ne ko wani alqur'ani haythu kanu yal'abuna inda fa ba sa wasa nutsuwa suke su zauna aw yakuffu idanuhu ko kuma suna daina wasan an hana su in ma an ga sun fara wasa da an ce kai ba a wasa a masallaci za su nutsu su daina ko ba sa wasan ko kuma ma za su yi wasa aka ce kai ba wasa a masallaci sun san tsawa za su daina wasan to an hana ya koyar da su irin wa'annan yaran a masallaci wa illa in ko irin wa'anda in an hana su ma su ba su san hana ba suna ta guje-guje a masallaci su yi nan da gudu su yi nan da gudu sun mai da masallaci kamar filin kwallo ya ce haruma idkhaluhumul masjid to an haramta shigar su cikin masallaci da haka duk lokacin da yaro zai zo masallaci to yana da kyau ya zama to yaro ne da in an ce yi zai yi bari zai bari duk wanda za a zo da shi masallaci a gaya masa an zo masallaci zama ake yi ana zama ana yin karatu ko ana sallah ko ana kaza ana kaza a gaya masa kar ya dauka da masallaci da gidansu ko da masallaci da filin da suke wasa da ɗaya ne wa min zalika raf'u sauti fiha yana daga cikin bid'a abin da ya shafi masallaci daga murya a cikin masallaci kawai mutum ya zo ya dinga kwallawa wani kira cikin masallaci mala ya ce kai walau bil ilmi ko da ilimi ake karantar da mutane wa huwa bid'atun makaruha bid'a ce a bakarantawa daga sauti fiye da kima a cikin masallaci allahumma illa an yakuna raf'uhu litabligh mala ya ce allahumma sai dai idan mai karatun yana daga muryawa ne yana daga murya ne littabli idan ya isar da karatun ga na can baya an daga muryar saboda bukatar a daga muryar ce amma ba bukatar daga murya kawai mutum ya zo ya ihu a cikin masallaci an hana ya daga murya a cikin masallaci to ina ga kuma mutum ya zo ya yi hargowa ko ya yi harbaci ko kuma wani ma a zo ana faɗa da shi a cikin masallaci karatu ma in dai iya wa'in suke tattare da kai din in kai yi karatu ƙasa ƙasa za su ji to ba buƙatar sai ka ɗaga murya me yasa saboda wani yana can shi karatu yake na ƙur'ani wani yana can falla yake wani yana kaza yake to kar kuma karatun ka ɗaga sautin ka ya shagaltar da wanda shi kuma sallah yake yanzu yana ganawa da Allah wani shi kuma tasbihin sa yake wani kuma tafakkuri yake fi malakutis samawati wal ard ko fi khalqis samawati wal ard ina fata an gane to to kar ya zamanto kai mu daga muryarka ta kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da mutum shi yasa aka hada lokacin da mutum ya zama masubuki idan ya tashi zai rawa sallah ya wara murya akwai wanda in kana karatu shi kuma sai kasa karatu ko kuma sai ya ji karatunsa ya rikice naka yana shigowa cikin nasa shi sa kai a matsayinka na masu buki kai kaɗai ka tashi za ka ko sallah to yi karatun ka masa da'a yadda za ka jiyar da kanka akwai wani karatun tahiyya yake amma da kawar murya shi kuma wallahi ya zama confused tahiyya ta ko dai ya shiru sai ka gama karatun ka sannan ya ci gaba da tahiyya ko kuma sai ya yana ta kwan gaba kwan baya wannan fa in karatu ne ina ga kuma in ba karatu ba ne saboda shi daga murya fa in dai za ka cutar da wani an hana ko karatun ƙurani za ka yi shi za aka ce ba daidai ba ne irin ladanan nan da za su zo karfe hudun dare kawai mutum ya sa kasa ɗin ƙur'ani ya danna kawai ya sa alasifika kawai je ya kwance su ma aka ji irin wannan kawai mutum ya ware bolin ɗin rediyon su ta masallaci ya kara sifika a jiki ya je ya kwance sa kawai wani lokacin kila ya kwana ba shi da lafiya ɗan lokacin yake baccin ya ɗan fara zuwa zai ɗauke shi ka kunna wannan ka hana shi ya yi bacci shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan zagaye yana ran gadi sai ya biyo ta gidan sayyidina abubakar sai ji sayyidina abubakar yana tahajjud yana qiyamul layl amma muryarsa can kasa kasa da ya wuce sai ya taho ta wajen gidan sayyidina umar sai ji shi kuma yana qiyamul layl malam kama an sa su fita ya wara muryar nan yana ta qira'a sai da gari ya waye suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar ji ai na bi ta gidanka na ji ka kana yin sallah amma na ji murya ka kasa kasa me yasa ba za ka daga ba ya ce kad asma'atu man najaitu ya ce wanda nake ganawa da shi yana ji Allah nake so ya ji kuma yana ji sai ce eh haka ne amma ka dan daga murya ka kadan yayi kasa da yawa dan daga ta kadan kai kuma Umar ba dama ai da na wuce ta gidanka malam sai na ji malam kaman ya ce ai ya rasulla dan in farkar da mai bacci in fatattaki shedan kar ma ya ji akwai latsi ya biyo ta kusa da ni ya ce gaskiya ne amma muryarka ta yi yawa dan yi kasa kaɗan sai aka yi musu saici an fahimta to kaga duk wannan zaka samu wani za ga an yi masa haihuwa ko za a aure sai su kwana suna musaffa kuma bututun daidai inda ɗakin ka yake ka ce ƙara ta yawa a ce ba ka san ƙur'ani ko maimakon za a yi kwana ana musaffa sai a kashe lasifika ke nan kawai kudu ne dama sai a kashe sifika kaga ba wanda za ku dama duk wanda yake gurin shi ne dama wannan ya yi ya ba wannan wannan ya yi ya ba wannan an bayyanta shi sa wani malami wani dattijo da muka taba karatu a wajensa alarammomi ba sa jin daɗin suka je karatu wajensa saboda shi ma ko ina taɓa yake rannan ana karatu sai ce kaga alaramma har sai ya sha kashi haba sai aka dafa kai ya ce ana karanta buguyatul muslim ne sai aka ce masu karatun alkur'ani kala uku ne akwai masu karatu don Allah ladan su yana wajen Allah akwai masu karatu don a ba su kuɗi iya ladan su kenan akwai masu yi dari a yace kaga masu musaffa su ne masu yi dari a zai sha kashi to kaga in za a irin wannan sai a abin nan wani shi kuma kwanan da la'ilu zai shi ma a warin su fika a ita yi to duk ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda in dai har mutum zai karanta alkur'ani ko ya tashi ya sallah a ce kasa-kasa da muryarsa saboda karka kalli maslaha ka kai kai kadai wani ya gaji baccin yake so yi wani yanzu ya idar da sallah so yake bacci wani ba shi da lafiya ma yanzu ya dan samu relief yake so ya rinsa da sauran dalilai da dama da haka daga muryar in dai ba bukata bace ta sa za a daga muryar an hana daga murya ainihin a cikin masallaci wa min zalika qisasul qussas fiha yana daga cikin bid'o'i kissoshin masu yin kissa a masallaci kawai kaji mutum ya zo yana bada wata kissa ka rasa daga ina take ba wani isnadi mala ya ɗauko wani labari gashi wani yana da usulubi na jan hankali ga jan tsit kamar irin mai yakin tabukan nan irin mai kasa ɗin yakin tabukan malam ka ga mata suna ta kuka yana karatun nan sun ɗauka duk gaske ne wani lokacin yaro ana ana faɗar aliyu abin mazan gaba an fahimta to irin wannan kistoshin kawai mutum ya tashi cikin masallaci kawai ta takuniya to shi ma yana daga cikin bidu'o'i wannan kaje masallatai na ƙauyuka za ka bi irin wannan kawai mutum kaji ya tashi kaji yana wani irin karatu ka rasa a wani littafi yake wannan karatu to malai yake cewa wa huwa bid'atun makaruha ita ma bid'a ce makaruhiya wa fi kitabil jami' li shaykh muhammad bin abi zaid rahimahullah ya zo cikin littafin aljami'u na sheikh muhammad bin abi zaid rahimahullah ya ce wa an kara malikun rahimahullahu alƙasasa fil masjid imamu maliku imamu darul hijira ya karhanta yin kissoshi da labarai a masallatai wa fil madakal ya zo cikin littafin madakal qad ila malikun rahimahullah an tambayi imamu malik rahimahullah anil julus ila alqussas ina hukuncin zama a wajen masu irin wannan labaran mutum yana saurara faƙala ma ara an yi julasa ilaihim ya ce ba na ganin dacewar a zauna ana saurarensu wa innal ƙasasa labida'atun domin wannan labaran da ƙisoshi marasa tushe ko makama bida'a ne yin su a masallaci ƙala ibn rushd ibn rushd rahimahullah yake cewa rawa yahya bin yahya yahya bin yahya laifi. ya ruwaito kala yake ta kharaja ma'ana fatan min darabulus yace wani bawan Allah wani matashi wani mutum mun fito tare da shi daga garin darabulus ila al ila madina muka taho da shi zuwa garin madina fa kunna la nanzilu manzilan illa wa illa wa'adana fihi mun kasance ba za mu yada zango a wani masauki wani guri ba ba za mu sauka a wani masauki ba sai yayi mana wa'azi ya tashi ya yi mana wa'azin turmi an fahimta eh ba wani masauki inda muka dan yada zango a wani guri to ka san wani shi kuma sai an zaburar da mutane an musu wa'azi an musu caji su zo su ji tsoron Allah su yi kaza su yi kaza su yi kaza sai yayi musu wa'azin turmi ya ani bil qasas sai yayi musu wa'azi da kissoshi da labarai yace haka muka yi ta wannan tafiyar da shi tun daga Tsarabulus har Madina hatta balagnal madinata har sai da muka zo garin Madina fakunna na ajabu min zalika minhu mun kasance muna mamakin wannan wa'azi da yake yi falamma atainal madina to yayin da muka zo garin madina idza huwa qad arada an yaf'ala bihim ma kana yaf'alu bina sai muka ga wannan mutumin yana so yayi wa mutanen madina irin abin da yayi mana zai tayi su ma ya musu wa'azi da kissoshi fara'aituhu fi simadi ashabi tayaqquz sai na ganshi a sahun ma'abota karatu shine at-tayaqquz yana cikin masu karatu ya dauka inda aka baro ne can kan hanya da haka sai ya tashi kuma sai aka yi za a daidai sahun masu karatun nan ya miƙe zai wa'azi wa huwa qa'imun yuhaddithuhum yana tsaye yana zantar da su yana ba su hadisi ai kaza kaza wa qad lahau anhu su kuma sun kauda kai ko sauraron sa ba sai kawai wannan yana kaza din sa wannan duk an dauke kai irin an an an basar da shi an kauda an kauda kai ba a sauraron sa wasibyan ga kuma yara 'yan ƙanana yi hasibu na suna ta jifansa da tsakuwa yara ma sun san ƙarya yake an fahimta kaga daɗin karatu kenan sai ka gama a ce a kara makalla wannan hadisin ingantacce ne ko bai inganta ba sai mutum ya kawo faɗa a hadisi akwai da ifi ne a maganar manzan Allah akwai wadda bata inganta ba ko ya gaji mutum yana ta faɗa da haka yara suna ta jifansa da tsakuwa wa yaquluna lahu suna ce masa uskut ya jahil kaga yara ma sun san tatsuniya yake labarin iliya dan mai karfi ke oskot ya jahil suka ce kai mana shuru da Allah jahili hawa kaftu shi wannan yahaya bin yahaya laifi ya ce sai na tsaya muta'ajjiban ina ta mamaki limara aitu na irin abin da na gani fadakalna ala malik rahimahullah sai muka shiga wajen imamu malik fakana awwala shay'in sa'alnahu anhu farkon abin da muka tambayi imamu maliku ba da an sallamna alaihi bayan mun masa sallama ma ra'ayna min alfata irin abin da muka gani daga wannan matashin wannan mutum irin wa'azin da ya dinga yi da kuma ga ya zo cikin garin madina ya fara wannan wa'azin ga irin yadda mutane suke masa kuma ga yara ma suna jifan faƙala malik imam malik ya ce asabar rijalu wayannan mazajen da suka ɗauke kai ba su saurare shi ba sun yi daidai id lahau anhu lokacin da suka yi ko in kula da shi sun yi daidai in ji imam malik wa asaba sibiyanu yara ma fa sun yi daidai id ankaru alaihi ba'ilahu domin sun yi masa inkari akan ƙaryar da yake yi yara ma sun san wannan ta zo mu ji ta ce shafa labari shuni yake gaya wa mutane wa qawlu malik rahimahullah maganan nan ta imam malik asabar rijalu idh lahau anhu wa asabat sibyan idh ankaru alaihi batilahu yace wannan ma'anar wannan magana ta imam malik da yace su wa'annan manyan malamai da suke gurin sun yi daidai da suka yi ko in kula da shi yara ma sun yi daidai da suka yi masa inkari akan karyar da yake yi inna ma sawwaba fi'ilar rijal abin da yasa imam malik ya ce wa'annan mazaje da suke zaune a guri manyan malamai da suke guri sun yi daidai likaunin sibiyan saboda yaran nan qad kafawhum mu'unat taghyir sun wadatar da su ko kuma ka ce qad kafawhum sun isar musu daga wahalar canza wannan munkarin yara ma sun canza munkarin su ba sai sun ce komai ba falau lam yughayyir sibyan domin ba dan yara sun canza wannan munkarin ta hanyar jifan mutumin nan har suka sa shi shiru ba idurra ila tagayyur to da tilas kuma sai an canza wannan munkarin domin ba daidai bane mutum yana ƙarya da sunan addini a yi masa shiru kuma akwai masu sani a gurin kamar yadda za ku ji a nan gaba akwai a'amash ne ina jin kawai yana zaune a cikin masallaci kawai sai ya jo irin wannan masu kissa yana a amashi ya gaya mun za mu karanta kissar insha Allah kamar yadda shi ma wani aka ce da imamu ahmad da wani suna tafiya sun je wani masallaci su ma suka ji wani ya miƙe yana ai wannan hadisin imamu ahmad ne ya gaya mun a imamu ahmad ya ji hadisi da isnadi bai san daga inda yake ba kuma an ce shi ya faɗa ɗayan na manta abokin tafiyar imamu ahmad din shi ma sai kuma aka ɗan nutsa cikin bayani sai a sake ambato abokin imamu ahmad a ce shi kuma isnadin daga gare shi ne yi ne sai imamu ahmad suka miƙe suka ce kai ƙarya kake ni ni ne imamu ahmad wannan kuma shi shi ne wa ne kuma duk wannan hadisan naka ba mu san su ba kawai yana tashi sai ce to kai kaɗai ne imamu ahmad an fahimta waske wadda yake nan gaba shi kaɗai ne imam ahmad wa fil madakal aidan fi mahallin akhar ya zo cikin littafin madakal a wani bagiran a wani gurin daban ya ce faƙala ulama'una radiyallahu anhum ya ce malamanmu Allah ya ƙara musu yadda sun ce lam yuqassa fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ba a irin wannan kissoshin a masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wala fi zamanin abi bakarin haka ba a yi a zamanin abubakar wa umar radiyallahu anhuma da sayyidina umar Allah ya kara musu yadda hatta zaharatil fitna har sai da fitintunu suka fara bayyana a addini sannan aka fara samun irin wannan wa zaharal qussas sannan irin masu wa'azin turmi suka bayyana sai da aka fara samun masu wa'azin turmi masu kissoshi da labarai sun bayyana sannan irin wannan abubuwan suka fara faruwa falamma da kala aliyun radiyallahu anhu masjid al-basra shi yasa lokacin da imamu wato sayyidina ali radiyallahu anhu ya shiga masallaci a basra akhraj al-qussasa minhu duk ya kori masu wannan wa'azin turmin daga cikin masallaci duk yasa aka kore su wa qala yace la yuqassa ko la yuqassu fil masjid ba a wa'azin turmi a cikin masallaci hattantaha ila al-hasan har yana ta tafiya har sai da yaje wajen Hasan al-Basri shi kuma ya shi ma yana masallacin wa huwa yuhaddithu fi ulumil a'mal shi ma yana bada yana wa'azi yana fadakar da mutane yana zantar da su game da aibin ayyuka wasu miyagun ayyuka da mutane suke aikatawa yake fadan illolin irin wannan ayyuka din fastama'a ilai sayyidina ali sai ya saurari Hasan al-Basri sun man sarrafa sai ya juya ya tafi bai hada shi ba shi ashe ba kowane irin wa'azi aka hana masallaci ba ba kowane irin fadakarwa aka hana ba kamar yadda za mu karanta a can gaba wa qala al-ghazali fil ihya imamu ghazali ya faɗa cikin ihya ulumuddin yace naqalu tadhkir al-mahmud shar'an fi hadhihi al-azmina ila ma yara ba'd al-wu'adhi fi hadha az-zaman yuwazibuna alayhi min al-qasas wa huwa bid'a imamu ghazali a cikin wahabidul ghazali yake faɗa yace naqalu tadhkir al-mahmud wato rawaito ko ɗauko irin wa'azi da tunatarwa wadda take a bar yabo shar'an a shari'ance ka ɗauko ka yi wa'azi akan wani abu wanda yake abin yabo ne a shari'a fi hadhihi al'azmina a wannan zamanin nuka ila ma yara ba'dul wa'azi wanda wannan ya bayu zuwa ga wasu cikin masu wa'azi fi hadha zamani a cikin wannan zamani yuwazibuna alaihi suke ƙara dagewa suke lazumtar hakan min alƙasas sai suka fake da wannan fadakarwa tunatarwa sai kuma suke fakewa suke kawo kissoshi marasa tushe fa huwa bid'atun wannan bid'a ne wa qad warada nahyu salafi anil julus ila al qasas domin hani daga magabata na kwarai ya zo game da zama a wajen irin wannan masu wa'azin turmi din wa qalu suka ce lam yakun zalika fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam magabata suka ce bai kasance ana yin haka ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala fi zamani abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma ba a yin wa'azin turmi a zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar Allah ya kara musu yadda hatta zaharatil fitna har sai da fitina ta bayyana wa zaharal qussasu masu wa'azin turmi irin wannan masu wa'azin da kissoshi suka bayyana wa qad ruwiya anna ibn umar radiyallahu anhu an ruwaito abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda kharaja min al masjid ya fita daga masallaci wata rana wa kala ya ce ma aka raja ni illal ƙaso abinda ya fitar da ni daga masallaci wannan mai wa'azin turmin walaulahu ma kharajtu ba dan shi ba zan fita ba na yi niyyar in zauna a masallaci amma wannan mai tatsuniyar shi ya fitar da ni wa kala damra damra ya ce qultu lithauri na tambayi imamu thauri nastaqbilu alqassa bi wujuhina shin za mu iya fuskantar mai wa'azin turmi da fuskokinmu mu ba shi attention ɗinmu mu saurare shi sai imamu tsauri ya ce faƙala ya ce wallu albida a zuhurakum kun jibinci bid'o'i a bayanku inda mai wa'azin turmi ya zo yana wa'azi kuka fuskance shi hakkuna saurarensa to wallul bid'a zuhurakum kun jibinci bid'o'i a gadon bayanku kuma kun ba da taku gudunmawar kaga ashe wancan wayanda wannan mai labarin yazo yana ba da labari suka kauda kai suka ba saurare shi ba shi ake so in mai wa'azin tilmi yazo ko ka hana shi ko kai haka wa qala ibn umar abdullahi dan umar yace dakhaltu ala ibn sirin na shiga wajen ibn sirina fa qala sai yace ma kana al-yawma min khair yau me ya faru ne na alheri ibn sirin yake tambayar ainihin wato abdullahi dan umar yake tambayar ibn sirin an fahimta fa qala sai ce ma kana al yawma min khair me ya faru yau na alheri fa qultu sai nace nahal amirul qussas an yaqussu yace ai abinda aka yi na alkhairi a yau din nan shine shugaba ko amir wato ya hana masu wa'azin turmi yin wa'azi shine alkhairin da ya faru yau wan hana masu wa'azi dan ba kowa ne ya kamata ya tashi ya dinga wa'azi ba daidai bane ya zama to kowa kawai sai ya rike lasifika ya hura yawa mutane wa'azi ina fata an gane shi yasa sai yake cewa ba abin da ya faru na alkhairi a yau sama da hanawar da al'amir yayi na masu wa'azin tirmidhi da ci gaba da wa'azi wa dakhala al-a'mash jami'al basra wata rana al-a'mash ya shiga masallacin juma'a na basra fara'a qasan ya qussu sai ya ji wani mai wa'azin tirmi yana wa'azi wa qala sai ya ji shi na ta haddathana al-a'mash a'mash ya ba mu labari fatawassada al-halqa kawai sai a'mash ya shiga cikin tsakiyar da'ira din kamar yanda ake dinna an yi da'ira kawai sai a'mash mai wa'azin tirmi yana nan yana wa'azi a'mash kawai sai ya shigo tsakiyar da'ira wa akaza yantifu sha'ara ibdihi kawai daga hammatarsa yana tsige gashin hammatarsa tsige gashin hammatarsa yana tsige gashin hammatarsa shi ba amash din ina fata an gane fa qala al qas sai mai wa'azin tirmi yace ala tasahi yanzu ko kunya baka ji ana wa'azi ana fadakarwa kai ka zo cikin masallaci ba kunya ka daga hammata ka dinga tsige ham- gashin ka kana kana kana kana tsige gashin hammataka fa qala sai a amashe ce alam akun ana fi sunnatin wa anta fi bid'a ai gara ni sunna nake khamsun min alfitra daga ciki akwai na tuful ibudi ce kai da kake bid'a ma ni da nake sunna ka ce wani wani wani ba kai baka ji kunya ba kana bid'a kana fesa ƙarya ni ne a amash kuma kana cewa wai na gaya ma ai na muka haɗu da kai na gaya maka anal a'amash ma haddastuka ni ne a'amash din kuma ƙarya kake ban gaya ma ba ai na na ganka na gaya maka wannan hadisin gara ni ni sunna nake wannan manzo Allah ya ce daga cikin fidira guda biyar akwai na tuful ibn tsige gashin hammata haka ni lada zan samu kai da kake bid'a ma kana fesa ƙarya kana cewa na gaya ma ina muka haɗu na gaya ma to insha Allah saboda yanayin lokaci zai mu tashi a maganar Imam Ahmad game dai da masu wa'azin tirmi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk haka ma an kawo takarda